أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله أكدم اللازم السلام عليكم آه، من دعوة كان كراتو من هذا وسيما مايكي صلى الله عليه وسلم أتكلم وانا للتابع من البركة آه، تاريخ الحوادث والأحوال النبوية تأليف السيد محمد بن علوي المالكي الحسني المكي رحمه الله تعالى إن بقى من تابع muna cikin muna daidai inda ke magana kan hadiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khadamu wa ba'du ashabil wazaif to ba mun dan kare na maza muka shiga na mata da ba muka lura a cikin maza akwai wanda ya kamata mu yi shari ba mu yi ba jiya mun karanta Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu musuluntansa tsawon kwanansa mun faɗi rasuwansa hijja ta shekara talatin da biyu zamanin Usman ibn Affan lokacin ya rasu akwai wata wani albishir da ya kamata in yi mana a rasuwan Abu Bakar lokacin da zai rasu Usmanu ya ce masa to akwai kuɗaɗenka da suka taru na gwamnati wanda suka taru za a haɗa duka na iya tsawon lokaci a- a biya ka a turo maka su yana jinya sai ce ina ai ban da buƙatar kuɗi yanzu ni da zan tafi lahira ya ce ka ga 'ya'yanka ya ce 'ya'yana 'ya'yana su yi talauci har abada wallahi ba su yi talauci ce me yasa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mun wallahi duk mai karanta izawa ka kafa ɗaya da daddare ba shi ba talauci haka yara ba sa buƙatar kuɗi na biya musu izawa kan sun haddace ta kuma na gaya musu duk dare a biya ta kafa ɗaya annabi ya lamunce mu duk mai biya izawa ka kafa ɗaya duk dare ba shi ba talauci to wannan albishi ne babba ga mahaddata alƙur'ani irin ku irin mu dukkan mahaddata alhamdulillah da kuma duk wanda suka jima wanda ya haddace izawa har ma wanda bai haddace ba zai dauka da Qur'ani ya karanta kullun dare kafa daya to insha Allah ba zai rasu ba to ya rasu ya ta shekara 32 shekaran ne sayyidina ah, ba shi kadai rasu a shekaran ba ana ji ko akwai Abbas a Abdul Muttalib shi ma shekaran ya rasu ana gane wannan akwai Abu Zar Al-Ghifari da muka fara magana sai jiya shi ma shekaran ya rasu a Rabaza akwai eh, da waɗansu da cikin sahabbai to Abu Zar Al-Ghifari mun faɗi cewa radiyallahu anhu ah, mutum ne zahidi matuƙa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taɓa neman ya ce ya rasulullahi kana da gwamnoni ni ma kana da ni mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta Abu Zar irin abu bai dace da kai ba kai ba za ka iya ba kai ka fi dacewa da nan inda muke ka zauna nan tare da mu da aka sai annabi sai daga nan shigo sai abin ya fita masa a zuci shi yasa muke eh, muke ga muku cewa yana da zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa albishi cewa bihu zuhuduhu zuhuda Isa ibn Maryam zuhudun sa yana kama da na annabi Isa dan Maryam kuma sannan ah, wa ma qallatil gabra'u wa ma zalatil khadra'u asdaqa lahajat lahajatin min abi dharr sama ba taɓa rumfa ma wani ba ƙasa ba taɓa ɗauka wani mai gaskiya harshe kamar abu zura da fari ba saboda tsaban gaskiyansa ma ƙarshen rayuwarsa zai rayu shi ya mutu shi kadai to hakan ya faru ƙarshen rayuwarsa da ya fara wannan wa'azi na cewa duk wanda ya ci abinci ya rage ko ya rage kuɗi ya kwana da su to za a mar lalasa su a lahira matukan bai kyautar ba ba haƙƙinsa ba ne rabonsa kawai ya ɗauki iya wanda zai ci ragowa ya nemi duk wanda yake da bukata ya bashi annabi ya gaya masa sabbar manzo sallallahu alaihi wasallam baya kwana da kuɗi mun faɗa kuma ya ga Abu Zarri shi ma kare kwana da kuɗi yana yi yana bi tunda ba zai wa annabi ƙarya ba sallallahu alaihi wasallam amma wannan umarni Abu Zarri shi kadai annabi ya gaya bai hau kan minbari ya faɗa wa sallallahu alaihi wasallam da yana so duka al'umma su yi aiki da wannan umarni minbari zai hawa ya faɗa amma Abu Zarri ne ga zai iya ɗaukan wannan darasin sai ya keɓance shi da wannan karatu da watakila waɗansu ire-irensu da Allah ya ba iko To da Abu Zar ya faɗa zamanin Abubakar zamanin zamanin Usmanu ne ya fara wannan wa'azi. Usmanu yasa aka kawo shi Madina. Dan abun ya kawo talakawan sun fara zanga-zanga sun fara zanga-zanga a a sun fara zanga-zanga a a a Sham suna ganin dukiyar masu kuɗi rabonsu ragowa. To abun ya dabi gwamnatin Muawiya sai ce zai gwada shi shi ma auye kenan ya shirya a zuciyarsa ba zai gwada shi sai ya ɗibi maƙudan kuɗi masu yawa ya ba wani yaro ce kai gida Abu Zar ya ce da Allah gashi gwamna ne ya yi koshi ya kawo masa kyauta da safe ba ba ya ce bai kawo da kuɗi ba da yamma rana ta faɗi sai yaro ya dace akarma kallahu don Allah kai mun rai kai mun rai wallahi wallahi ashe sakon nan kuskure aka ba wurin ka aka aiko ni ba wurin wani da ba aka aike ne kuskure kan ka mun rai da Allah wajen gwamna kada gwamna ya fiye hukunta ni ya ɗana ai neman kwana da kuɗi na rabar da su duka amma Allah da ya kawo ka da kuɗin yau ya turo ka shine Allah gobe ba wani sabon Allah bane yadda ya kawo ka yau zai turo irin wannan kuɗin gobe in sha Allah sai a maida ma gobe ka zo karba tsaban yaƙini ba cewa Allah yau shine Allah gobe in dai wannan ya yadda ai sai ba mu kunshi hankali da nutsuwa cewa har yanzu Allah bai naɗa wani wakilci ba shi ke komai da kansa subhanahu wataala kuma shine na jiya shine na shekaran jiya shine na yau to ya kamata mu nutsu in shine Allah gobe kuma shine Allah har jibi har kiyama ana gani karatun ai dan haka ba wani fargaba kaje yaro je ga ma ma ya ce to a to ya tabbatar hadisin nan tabbas haka ne da haka sai aka shirya Abu Zar ya tura shi Madina yadda Usman ya nema ya ka zo Madina suka yi muhawara shi Abu Zar yana kan ra'ayinsa wannan aya ta suratu tauba wallazina yakzuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fa bashir da zamin alim duk wanda ya ajiye kuɗi suka kwana to yana cikin wannan karatu ba magana cewa na zakka kamar yadda wasu sahabbai suka fassara tabbas sahabbai sun saba da shi a fassara wannan ayan da shi kuma wancan umarni da nasu ya bashi sai fassara shi da wannan ayar to haza maka nasu liyan fusukun fasu kuma kunu tagrizuna ƙarshen ayan kenan yau mai huma alafinar jana fatukwa biya ji ba mu junubun mu zuhurun har zama kansu da amsu kuma mun tafi zuwa to shi kenan mutane suka ce abu ya dami jama'a ya za a yi aka ce sai ranar riwaya waɗansu ce usman ya ce to yanzu in an bar abu zai ci gaba da haka a gari kuma zai zama hankalin jama'a zai rikita yadda yadda talaka suka yi zanga-zanga shan suna iya a nan ma misali su dami masu kuɗi ko zamanin an salasa wata ba akwai masu kuɗi kuma suna kwana da kuɗin su lafiya da kuma ba talakan da ya zanga-zanga ci yadda ba kuma da gaske ne annabi ya ga abu zari amma ba ya ce a dan baka shi a mataki na kowa da kowa bane ko gwamnati ko kar kowa ya kwana da kuɗi shi yayi wa umarni shi ko ga inda abun nan mai kyau ne annabi wasu mun danna ko musulmi zai aiki da shi ba ana gane da aka bambanta wajen fahimta to suna buzarin ba zai canja ba ya zai wata ruwa ta ce sai na Usman shi ce to a maida shi rafsa da zama wata ruwa ta ce Abu Zarin din yake cewa shi gaskiya ba zai ma iya zama a Madina ba a maida shi rafsa har Usman na ce masa ka zauna mana ibqa ma'ana tagdu alayka liqah wa taru ka zauna tare da mu so da raƙuma suna kawo nono da safe da yamma ana baka ana kama har gida ka sha cewa mali hajjatun fi duniya ku wai nonon da kuma ma duniya ne ya ce mun bukata abin duniya ku amma ya maida ni rafsa kawai ya ce me yasa ce annabi sallallahu alaihi ya ce mu in gini a madina ya tsawo ya kai dutsen sala ana gane wani dutse ne a madina sala da sun ake rubuta shi akwai shi cikin shi ne yana cewa menene akwai baitin da ya shi ne da ke kawo sunan salo shi dutsen anyway in dutse ya kai in gini ya kai wannan dutsen to ya ce babbar masifa ta kusa saukowa kada in jira haka ba zan jira ba usman ce to annabi maka mun yau sarrafa zai tsaye da ka kai sai shirya ya kuma ce amma za mu rika turo maka albashin ka harurin to aka ana turo mishi albashin sai ya koma rabza da zama can wani daji ne wani karamin wuri ne kaman kauye daji ya kaman daji ma yake ne ba mutane da yawa akwai wani mai littafi wanda za ce kaman bai kai dagaci ba kaman mai littafi mai kula da wurin shine a ce political head na wurin yake wakilci wa gwamnati bakan fata ne bawa ne ma ake cewa ana ganewa ko ko bara ne amma baki ne to shine da Abu Zarin ya sauka a garin da aka zo sallah sai ce taqaddam ya abazar taqaddam ya sahiba rasulillah bismillah akramaka allah ya sahibin manzo allah abu zar zo ka ja mu sallah abu zar ce la inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul isma wa ati wa in ta'ammara alayka abdul habash na'am ka ji ka bi ko kawaye gari kaga bawa dan habashi ne sarki a kanka annabi da bai san zan zo hannunka ka zama sarki a kaina ba zai mu wannan nasiha ba ga magana ta tabbata yau ga ni a ƙarƙashin ikonka da haka kai zaka ja musalla jama'a wato in aka ce makaranta annabi ka gama irin ai a nan kai graduating to subhanallahi alazim kamar yadda na faɗa a baya cewa ko al'arshi aka kai ka in dai a gaba annabi kai karatu to ba a ga sabon abu ba Okay.
da sun faɗa sai na yana cewa shi ko lahira ne ba zai ga sabon abu saboda a makaranta annabi ya gama Mm.
ana gane wannan so sai yake cewa ka ji ka bi sai ya zauna a nan ran da zai bar duniya hijja ta shekara talatin da biyu na faɗa ko Ah.
sai ya ce wa matarsa ki girka ni Mhm.
tun da yau zan rasu ki girka ta ce wa zan girka abinci ko ba kuwa ce a'a ai da na cika baki za su zo in suka zo ki tsaye da su su mun janaza in suka mun sallah sai ki ce wannan walima ce Abu Zar ya shirya musu na tafiya lahira haba jama'a ka taba ganin mai girka abincin makokinsa da kansa in ba ashabu Muhammadin ba sallallahu alaihi wasallam ya zama abincin walima ma ba abincin makoki ba Azin- abincin waliman koma inda annabi yake abincin waliman koma lahira Allahumma salli ala sayyidina Muhammad shikenan ta girka abinci ya tace masa me yasa ce a- ya sai ce mata kin san da ne sa na ga miki aika tace a'a yace annabi ya dube mu mun kaman mun kai kaman mu kaza a gaban shi yace ɗaya a cikin ku zai rasu a daji ba kowa a wurin a inda zai rasu kuma zai rasu a daji annabi zai rasu a wani daji inda ba kowa ba mutane sosai tunda akwai yan mutane dai ko to tashhaduhu isabatun minal mu'minina ko ya shahadu isabatun minal yace wasu jama'u na mu'mini za su shaida shi su masa janaza a lokacin yace an wa buzurici duk na ji wanda annabi ya ga mana wannan tare da su na ga abin ni suka rasu a garuruwan su gaban mutanen su aji ni kaɗai na rage mai rai yau gashi zan rasu shi yasa na ce to ni ne to ana ji sai suka ya rasu da ya rasu sai yarsa ta zo bakin hanya tana tarewa tana duba baki masu zuwa sai ta hango Abdullahi da Masud sun fita umra shi da jama'a ta tsaida su ta ce musu ga dan uwanku nan Abu Zarin Allah ya karbi ransa sai suka tsaya suka masa janaza suka masa janaza sai ta ce to akwai sako ya ce in gaishe ku ce na gaishe ku kuma bayan gaisuwa ga abinci nan ya shirya muku ya ce dan Allah yana haɗa ku da haƙƙin da yake da shi akan ku tsaya ku ci abincin nan tukun da kafin ku tafi Allahu akbar. Wannan fa da sai dai ka ji a tarihin wasu annabawa fa. Amma wannan tarihi ba na annabi ba na sahabin annabi ne. Sallallahu alaihi wasallam. Suka ci abincin. Suka ci sai suka suka tattara iyala Abu Zarin da matar tasa da yasa suka wasu Madina suka danka su masu wani Affan radiyallahu anhu. Ana ji ko? to shi ne ƙarshen abu zar to yana jin su ne fitattu guda biyu da mun faɗe su ba Na'am.
to amma ta cikin hadimai da mun faɗi baraka umma yaman alhabashiya mun yi magana a kanta mahaifiyar usama tun zaidin mun faɗi khawlatu jaddatu hafs mun faɗi salma ummu rafi zawji abi rafi mun faɗi maimuna bintu sa'ad mun faɗi ummu iyash wacce take maula ce ga ruqayya bintu nabi sallallahu alaihi wasallam to Bara- barat take tana cikin hadima annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yadibul anaka bayna yadayhi mun faɗi ali ibn abi talib wa zubair ibn al-awwam ko wal migdadu ibn amri masu dakan mazaje da ta kubba a filin yaƙi a gabansa su ne Ali ibn Abi Talibin da Zubair ibn al-Awam da Migdad ibn amri ana ce saka Migdad ibn al-Aswad Na'am.
ana ji ko ainihin sosa Migdad ibn amri Aswad ibn Abdi Yagus shi ya tabannin sa a jahiliya sai an san da Migdad ibn al-Aswad da aya ta ce udum li abaihim wa aksar inda Allah ilan talim abin faikon dina wa alaikum sai kuma sunan baban sa Bigdad ibn Amr yana cikin mazaje sosai shine awwalu farisin fi sabilillah farkon mahayin doki saboda Allah zuwa jihadi kafin shi ana tawa da wakai turan da Allah ya saukar da dawakai daga sama wa anzalakum min al-anami samaniyata azwaj ana ji to doki ana hawansa ina nufin ko da ke wancan wanda aka faɗi guda takwas duk ba da wakai ciki dabbobin da ake ci ne amma faɗi wal khayla wal bigala wal hamira cikin sutun nahli ko ya tarkabuwa wa zina to amma a hausa saboda Allah wannan al'umma da sunan jihadi shi Megdadu ne farko awwalu farisan fi sabilillah shi ne muka ce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama cewa in in dimana haisu amarakallah la naqulu lak fa wallahi la naqulu lak kama qala banu isra'ila li musa fa zab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna walakin naqul izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatiluna a ranar badar kenan ba za mu gaya maka yadda bani za suka ce Musa ka je kai da ubangijinka ku yaƙi ba za mu ce ka je kai da ubangiji ku yaƙi mu ma tare da ku za mu ba mu ce in nahu na ƙa'idina mu za mu zauna a gida ba to wannan abu ne na fara da shi sauran duk an san sai na ali da an san shi mahaifiyarsa Fatima bintu Asad ta haife shi a cikin ɗakin Ka'aba ya yi girma annabi sallallahu alaihi wasallama shine Rabibul Wahyi wato wahayi ya raine shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya raine shi yana yana gabanin sallallahu alaihi wahayi yake sauka kuma alai shi ne baban sayyidina hassan sayyidina husain biji sayyida fatima alaihi salam ya hau khilafa hijatan shekara talatin da biyar bayan kashe usman ya yi shahada hijatan shekara arba'in ba ɗaya talatin da tara da wata shida cikin watan azumi ranar sha tara ga wata ya rasu kamar ashirin ko ashirin da sha tara da ga wata ya yi shahada to a iraq kabarin sai na najaf to da sai ina alin nan da zubairu da migdadu ana ji akwai wajen jaruntansu akwai hadisi da ke kulle da sunan nan guda uku duka na maki sallallahu alaihi wasallam suna rawaito mana cikin asbabun nuzul dalilin sauka ya lazina mandula ta take zuwa duyi wa duwa kuma auliya lokacin da ake cikin huduna na makka ayat ta sauka hijatan shekara kamar bakwai ne ana ji an shiga na takwas lokacin da ake cikin wani alkawari na zaman lafiya kafiran maka sun keta alkawari na hudaybiya sun je sun yaƙi banu banu kuza'a su suna tare da banu dukkan dama dokar ba za ku taimaki abokan wala'in ba kuma mu taimaki abokan wala'in ku wajen yaƙa abokan wala'in juna ba in sun barke daki sai dai mu bar su ana ganewa wannan kenan to sai suka keta alƙawari to keta alƙawari annabi sallallahu alaihi ya gama yanke hukunci da suka zo suka kawo ƙara su banu kuza'a yace la la nusibtu illa mansurukum wallahi Allah ma ba zai taimake ni ba in ban taimake ku da haka ku shirya zan zo kawai bai ce me zai ba to hankali Abu Sufyan ya tashi ya zo ya nemi jaddada alƙawari ba ya bi da ya tafi to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ka rufe kunnuwan mutanen baka kar su ji labari sai dai ko in sauka a garin yadda ba za mu a yaki ba to wannan abu wata wata mata Zabiya yar Makka ta zo Madina ta zo ta gaisuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ta tafi da ta zo tafiya Migdado a boye ba ta a sorry ba Migdad ba abun nan Hatib ibn Abi Balta'ata ya ba ta wasiƙa ta kai mutanen Makka a boye to bayan ta tafi wahayi ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam Jibril zai gaya masa ga abin da ya faru sai ya kira Aliyu da Zubair da Migdad su uku shi yasa nace wani hadisi ya dasu su uku jarumai yace maza ku kama hanyar Makka ku je wani waje sunan wajen Rawdatul Khak akwai wata mace tana da wasiƙa ku karɓo mu wasiƙa suna zuwa suka samu mata a wurin yadda an san sai ba suka ce ina wasiƙan da aka suka ce wallahi ni ba wani wasiƙa ta tare ni ya da ke a har za su je su tafi wataƙila ba ita bace sai Ali ya je ce kai wanda ya gaya mana fa baya ƙarya tun da ya ce wasiƙa na jinki wallahi ko ki fitar ko miki tsare ce in ta kama sai ta ce to ku juya ku bani ba suka juya sai ta saka hannu cikin gashinta kitsonta sai ta zaro takarda sai ta ba su ta ba su ka dawo takarda aka bude wasiƙa daga hadimi na balta ta zuwa ga mutanen makka maza ku shirya annabi sallallahu alaihi wasallam na shirin annabi sallallahu alaihi wasallam ce hatib ma hamalaka ala hadha me ya- me yasa kai wannan sai ce la tajal alayya ya rasulullah ba karka min gaggawa bari in ga maka uzina wallahi ni ba mutum da yake ni ba mutumin makka wani banda dangi a makka ko ina da iyalai a can yan uwana muhajirai da suke nan wurin in za a ci zalin dangin su suna da yan uwansu arna na jini yan uwa na jini amma arna za su hana a ci zalin dangin su ni go ban da wanda zai kare min nawa sai na ce bari in dan musu wannan watakila za su rika ba da kariya ma iyalai na amma wallahi ban yaka da munafici ba Umar ya ce ya sallah ya zo munafiki bari in fille mar kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a. وما وما أدراك الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ka sani ko Allah ji mutanen ba zai ce ku aikata abin da ku ga dama na yafe muku to sai aka bar shi to wannan shine Migdad da Muhammad ibn Maslama da Asim ibn Sabit Asim ibn Sabit shine shugaban Qurra wanda kafiran Makka suka tare a wanda larabawan ƙauye suka sace suka yaudara suka je suka sai da su ma'arnan maka aka kashe su asim shine kwamandan su sayyidina anas ibn malik yace annabi bai taɓa bakin ciki yayi kwanaki yayi wata guda yana alkunuta akan wannan abun bakin ciki da aka kashe masa wannan mahaddata qur'ani ba hadisatul rajiya ana ganewa wannan yana la'antansu su waɗanda suka yi wannan makirci sai zo ce ya Rasulullahi mun musulunta ka ba mu malamai cikin mutanen ka je su kawo mana alkurani sai zaɓi waɗannan ƙarƙashin asim ɗin nan suka tafi suna tafiya kawai ashe ma kirci akai akwai wani sunansa mulayi bulasin na shi ya shi ya ce shi zai ba da kariya to da daga ba da suka yi yadda aka suka yi munafinci da bayan sun wuce su waɗanda suka so su musu makircin ana ji ko dabino aka tsinta wani ya duba dabino ce wannan dabinon na yan madina ne dole ma duk yadda aka yi mutanen madina sun biya nan suka bi sa'urra kuma su suka hango su inda suke sun hau kan duwatsu su goma ne sai s- suka kewaye su da kibau ku sauko ko mu kashe ku shi asim din nan yace ni wallahi amma ana fala anzilu fi zimmati mushrikin abada Allahumma akbir anna nabiyaka Allah ka ga annabin kare da kike ni in sauka karkashin wai kare mushiki wallahi Allah ba zai gana wannan ba har na koma gare shi abinda duk kuka yi sai suka harbe su saura mutum na suka harbe bakwai saura na saura uku asim da ragowa kenan aka harbe su ukun kuma akwai kubaibu al-ansari ana ji akwai zaid ibn difinna difinna da cha ana ji suka sauko su uku kana ji da suka sauko da na uku suna saukowa shi ɗaya na ukun sai ya ga an fara samun sarƙa za a ɗaure sai ya ce a ku ce kun ba mu amana kan rayukan daga sauko a fara ɗaure mu a wallahi wannan daga ji ce amana ku haɗa ni da ragowar bakwai ɗin shi ma sai suka kashe shi saura nawa suka tafi da bin nan suka je suka sai da su a makka da tsada lokacin sai ko nawa kasa kafin maka su baka suna neman sahabin annabi su kashe da tsada bayan badar din saboda irin yadda suka sha wahala a badar suna ko sun kowane iyali sun haddace sunan wanda ya kashe musu wani babban shugaban iyalan a badar da haka shi suke nema su saya. shi kuma kubaibu shi ma ya kashe musu ya kashe shugaban wani particular family a makka da haka suna neman su kona su saya kamar yadda shi ma zai dumdu da sinna da aka sai da su aka ja ka daure su a gidaje gidajen arna sai suka ajiye su suka yi kwanaki sai suka fara kaman musawama da suka mana ciniki da su ko za su bar addini a bar su sai suka zo suna gaya wa kubai suka ce kubai ga irin ta nan. yanzu gashi ana ji yanzu gashi ku gashi yanzu kashe ku za mu mun yanke shahara za mu je bayan gari mu tsire ku yanzu don Allah wannan ba ku ka jawo kanku ba Muhammadu na can cikin iyalansa a natse yana cikin hayyacinsa ku kuna nan za mu kashe ku a dalilinsa wallahi zai ne da kasan sun ai, ah, ah, ku bai kamar sun ma allura ya ce wa annabi wallahi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaya ba kisa ba kaya da kaya ta soke shi wallahi gara ku daga daga daga da nama Abu Sufyan kawai sai ya haka yace shi tun da yake ya je fadar Kisra ya je fadar Kaisar na Rum ya je fadar Najashi bai taba ganin basara ke ko wani shugaban al'umma da jama'a suke son su ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe amsar da kuku bai bai ba shi Zaidu dan disin da ba can ba tare da sun shawara da juna ba wannan ya firgita kafiran ya suke hada baki a tawazo bi ya da yadda su ma'ar nan a Qur'ani ke mamaki a tawazo bi to haka su ma mu'minan kama a tawazo bi shikenan sai aka yi suka ran da su kashe su da suka ji sai ku bai ce da Allah ku manta mana na fila raka suka ba shi dama daidai sai murmushi ya ce wallahi ba dan kasce na tsoron mutuwa ba da na nemi abin da kara amma ba ku ya daga mai addu'a Allahumma asim adada Allahumma baddid ya musu muna na addu'a da za su kashe shi yana waka yana cewa falastu ubani shi na uktalu musliman ala ayi shiƙin kana fillahi masra'i wa zalika fi zatin ilahi wa in yasha yubarik ala hadha shilul mumazzai aw kama qala Allah ban da mun an kashe ina musulmi dan duk inda na fadi Allah ya san a dalilin sa na fadi ka gane saboda shi aka yi mun abin da aka mun ya gina zai albarka akan wannan ciki da to saboda lokaci za mu tsaya ana Allah musalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasr lak bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum